إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan yammaci mai albarka na ranar alhamis za mu ci gaba da darasin littafin a bawul musalli wallafar babban malami a shaikhul kabir allamatu sudan a shaikhu abdullahi gwandu rahimahullahu ta'ala to a shaikhu abdullahi idan ba a manta ba ya rubuta wannan littafi ne domin bayani akan matsaloli guda biyu kawai a sallah cikin matsaloli dubu goma sha wani abu kama sai ya ɗauko matsaloli guda biyu kacal ya rubuta wannan littafi a kansu a waƙe wajen baiti a 250 da hudu muna roƙon allah mu ɗauki sarki ya gafarta masa uba ya ji kansa da rahama ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da fassara daidai ya kuma amfani mu da shi duniyar mu da lahirar to yau shi ne sha hudu kenan ga watan juma da al'afira hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu saboda masu bibiya wanda ya yi muwafaka da ashirin da takwas ga watan ɗaya shekara ta ɗaya, a miladiyya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam da wannan shi ne darasi na ashirin daidai insha Allah ta'ala duk da nasu a ce mun yi kokari mun kammala to kuma wannan fasili kamin khatima da abin da ya rage mana fasili ɗaya da kuma al-khatimatu nas'alullaha husna to wannan fasali yana buƙatar a ce a yi mai darasi na shi na kansa saboda yana da mahimmanci kowa ya fahimce shi za mu bar khatima don allah ta'ala ya sa ba wuce makaranta ba wannan sati to akwai yiwuwar mu dawo mu ƙarasa kuma lalura ta samu koma to shi kenan sai sadda aka samu hutu za a zuwa kammala insha Allah ta'ala kuma ya kammala shi littafin da zai biyowa baya shine sullamul hudati ila ma'rifati arkanis salati wanda ya rubuta shi a shehu Usman ibn Ishaq at-Turdi rahimahullahu ta'ala wanda littafi ne da shi wannan malami ya rubuta domin bayani akan rukunnan sallah shi ma ya yi bayani sosai da littafin karami ne to amma kuma babba ne a babinsa illa shi ba waka ta ba littafi ne na zube haka amma yana da mahimmanci kwarai da gaske to za mu sa shi kima saboda mu ƙara fahimtar wasu abubuwa kuma suke da alaka da sallah waɗanda ba mu karanta a nan ba tunda matsala biyu ne kawai muke ta karatu tun daga darasi na ɗaya har zuwa yanzu biyu kacal to shi ya yi bayani gaba ɗaya akan rukunan sallah da sharuɗanta da musahabbai da sunnoni da abubuwan da ke lalata sallah din da makamantansu sannan ya ware babi sukutun kuma ya yi bayani akan asujudul qabli da asujudul ba'ani kaga littafi ne mai fa'ida wanda asujudul ba'adi sai da ya kawo rare guda ashirin wanda ake yi kaga an samu ƙari to sai mu ƙara da wanda muka karanta ita kuma kabliya ya kawo wajen goma sha bakwai to kaga wanda kenan saboda haka sai a yi kokari a ɗari biyu ne littafi yake bai da tsada sai a yi kokari a tara kuɗi insha Allah ta'ala duk sanda aka kammala za a sa shi shi ba yawa ga yi wakila darasi tara ko goma an kammala eh insha Allah in ma sun kai Allah ta'ala shi muna muwafaka a ku kamar da muka faɗa shi ne darasi na ashirin malai ce faslun idza qama al-imamu li khamisatin wa nahwiha wannan fasali za mu karanta hukuncin limamin da sallah ta cika kila mai raka a hudu ce a zahar ko la'asar ko isha masu rakawoyi guda hudu kenan as-salatu ruba'iyya to sai ya miƙe domin ya je ya kawo ta biyar a tunaninsa shi kila sallar ba ta cika ba tunda ba zai yi mutum haka dai gangancin ƙara raka abu ko idan tun da ya miƙe akwai hasashen cewa rakawo'in da ya yi su kammala ba to amma kuma ga haƙiƙa kuma sallah ta cika tun da tare yake da jama'a kaga dole jama'an nan suna da hukunce-hukunce akwai mai tunani irin na liman yadda liman ke gani haka yaka gani na shi hukunci gaba za a ba shi hukuncin liman akwai kuma wanda shi tunani ne ya saba mana liman shi yana ganin sallah ta cika saboda haka wannan raka'a ba ta da mujin ba abin da ke wajabta a kawo ta to hukunce-hukuncensu su ne za mu karanta haka hukuncin yake kuma idan sallar as-sulasiyya ce mai raka'a uku kamar magarib ya tashi zuwa ta hudu to haka da hukunci yake haka kuma in sallar a ainihin suna'iyya ce as-salatu suna'iyya kamar asuba ya tashi zai kawo ta uku to haka da hukunci yake mala ya ambaci alhamisa ta biyar ishara zuwa ga sallah mai raka'a hudu az-zahab la'asr isha'i wa nahwiha shi wanda yayi wa nahwiha yana ishara ga ainihin as-salatu as-sulasiyya magariba kenan da as-salatu as-sunaiya ita ce asuba eh shine yake nufi da makamantan da makamantanta kama wanda ya tashi zuwa ta uku ga asuba ko wanda ya tashi zuwa ga ta hudu ga magariba a to kamar yadda muka faɗa malamai sun kasa su mamun nan gida biyu wayanda suke bin liman sai liman ya miƙe zuwa ga raka'a ta biyar ga sallah mai raka'a hudu ko ya miƙe ga sallah na ga raka'a ta uku ga asuba ko ga raka'a ta hudu ga ainihin magariba akwai wanda ya tabbatar da cewa sallah ta cika yana da ya ƙini cewa sallah ta shiga kenan tashin nan da liman ya yi ƙari to shi yana da nashi hukunci akwai akasinsa shi hukuncin da malamai suka bashi shine kai ya bi liman sai ya zama ne shi sai ya wa liman tasbihi in liman ya gamsu da shi ya dawo to kaga kenan sai a ainihin ya zauna ya tahiya ya ainihin sallame sannan ya bariya saboda wannan tashi in ko bai dawo ba yana ganin a kai shi fa mai mai tasbihi din yana yiwa bai eh eh ya ci gaba da ce da kammala wannan raka'a sai ya jira shi ya dawo ya gama abin da yake ya sallame sai ya sallame to anan a in dai ba ya ƙini gare ba shi liman na cewa sallar nan ba ta cika ba in dai bisa shakka na ya ƙara ta to sallah ta ta lalace don ba a ƙari da shakka tun da har ai mai tasbihi aga ya kamata ya dawo in ko bai dawo dama ai bayani a baya cewa ya samu adalai guda biyu ya tambaye su to bai tambayi kowa ba kuma bai yadda da wanga da ya mai tasbihi to abu guda ka inganta sallah ta shi liman shine in yaqini gare shi na cewa sallan nan bata cika ba mamun nan da ya mai tasbihi akan kuskure yake amma in zato yake yi ko shakka ko wahayi kuma ya ci gaba bai tambayi adale ba bai dawo ga wanda ya mai tasbihi ba to sallah ce ta baci kenan a nan kaga sallan mamu ta inganta amma sallar liman ta samu matsala to wannan kun ga hukunci ne shi shine an yi fari imam kenan kaga zama zai shi Allah zai ta yakana anna salata tamma shi ya tabbatar da sallah ta cika to sai shi zaman shi na biyu shine wanda ya saba ma wannan wanda ke shakka eh ko zato ko wahabi su malamai sun kasa su kashe zato yake yi a shakka yake yi mun sha bayani tun farkon darasi a kan bambancin zato da shakka da wahabi a can farkon darasi ko na hudu ko na biyar dai mun sharhi a kan wannan to shi zai bai iman tun da bai da bai da yake saboda haka shi zama bai cin mai ba mai yaƙini ya zauna shi an faɗi hukuncinsa kare bi liman mai zato da mai shakka da mai wahami shi kuma ya bi liman na bakaran gani to yana iya yiwuwa su saba shi wancan da an ka ce kare bi liman sai ya canza shawara daga baya bi liman musamman jahilai ne yanzu kila ya ga ya mai tasbihi bai dawo ba sai ce kai da wani mu biye shi a ita ta yi to za a faɗi hukunci ko kuma shi wanka da an ka ce shi bi liman amma shakka ta yi kai limamin nan ha ƙari ne zai kuma a haka sai ya zama ne da ya kiɓe liman to shi ma za a faɗi a hukuncinsa insha Allah ta'ala kuma kowannen su su biyun nan malamai sun kasa shi kashi hudu to hudu ga wani ka tara zai baka takwas ke shi wancan na farko da aka ce yana da yaƙini ko aka umarce shi ya yi zama to in ya zauna shi fata suhu salatu shi sallah ce ta inganta an fahimci wannan fuska ta farko ke sannan fuska ta biyu ya saba ba zama an gace shi ba to sai ya saba da gangan sai ya bi liman shi wanga da an gace shi zama ne shi ta batun liman tun da yana da yaƙi sai bi liman da mi kamar yadda muka bada misali da to shi fata batulu salatu saboda ta'ammudu ziyada ta'ammudu ziyadatu rukunin yubtilu salat ƙara rukuni da gangan a sallah yana lalata sallah tun da yana da yaƙinin liman ƙari ya yi to bai da dalilin da zai bi liman in ko ya bi shi kuma da gangan ya bi shi ba mantawa ya ba ba da jahilci ba to sallar shi ta lalace fuska ta biyu ke ko kuma fuska ta uku ya saba amma sahawan la'amdan sahawan sai ya bi shi ya bi liman ya san sallah ta cika amma ba da ganga ya bi liman ba mantawa ya to shi fata sihu salatu shi sallah ta ta inganta tun da ba da gangan ya yi ba na hudu wanda ya saba khalafa jahalan lakin muta'awwilan ya saba da abin nan da jahilci shi ilimi ne bai kai ga cewa bai san cewa billi ma ake yi a wannan hali ba to amma sai ta wuyi da an ka tambaye shi to kai ka san sallah ta ce ko baka sani bai ce na sani to me yasa ka billi ma yace a to na ji an ce ai wajibi ne a billi ma to kaga ya tawili ke eh na ji malamai na karantawa inna ma ju'ila al-ibadu li yutafa bihi shi yasa ni bi shi to saboda wanda tawili da yayi bata suko salatu amma yin tambaya ce an kai an ga ce ka san sallah ta ce kai ce na sani kuma ka bi limai ya ce to me dalili ya ce to babu to bata da salatu tunda bai da tawili shi wancan mai tawili ya eh ya tsalkaka to fuskoki guda hudu ke saura hudu shi kuma wancan da an ka ce wannan duk suna ƙarƙashin wangada yake da yaƙe ne sallah ta cika to sai na biyu shi ne wanda shi kuma yake shakka ko zato ko wahayi su uku suke to su sai shari'a ta ce al'itiba shi ne haƙƙinsu su bi limaminsu tun da ba su da tabbacin cewa sallah ta cika to in ya bi limaminsa tun da dama haka an ka ce ya yi ko to shi fata sirhu salatu bai saba ba ya bi na biyu ko kuma khalafa khalafa ma umira bi amdan to fata ba dole salatu kamar wancan an ce ya bi liman sai ya ƙi biyan liman ya yi zama ne kuma da gangan kuma ya san abin da an wajibi biyar liman sai ya ƙi bin liman da gangan ba mantuwa ba to shi sallah ta ta lalace sallah shi ta lalace ba ta gyaruwa na uku khalafa sahawan la'amdan eh ya saba bisa kuskure ba da gangan ba an ce shi bi liman sai ya zama ni halli mai ya dawo yi wannan raka'a eh to shi sallah ta yana ganta amma da shari'a in liman ya dawo ya sallame ya tashi shi maimaita wannan raka yauwa to in maimaita sa ya maimaita ta fata sirru salatu kaga an bi shi ba shi ke kuma daga ƙarshe sai ya yi ƙabliya saboda wannan shakkat zaton sallar ta cika ko bata cika ba to wannan ke a na hudu in bai kawo na raka'a ba babu sallah na hudu khalafa jahalan lakin ta'awwala eh yayi tawili ya saba da gangan tawili an ga ce to kai me yasa baka bi liman ba yace to gaskiya ina tunanin limamin nan mantawa ne eh shi yasa baka bi shi ba to shi kenan eh fata sihu salatu to shi ma sallar shi ta bashi amma ya an tambaye shi me yasa baka bi liman ba yace to shi gaskiya bai san me ne ya kamata a yi ba zama ɗaya na yi baka dalili yace baka da wani tawili yace yace to shi tabdul salatu eh anan jahilci ba uzuri na ba eh ba uzuri na ba tun da abin da haƙƙin sai ya je makaranta ya karanta ko to bai je ba to wayan abubuwa guda takwas su ne shekuna abdullahi zai mana sharhi a kansu na ɗaya bayani ne saboda in mun zo fassara baitocin za mu ji sauƙi to sai a yi ƙoƙari in ka fahimci formulolin nan guda takwas to za ka gane matsala ne wannan matsala ita ce malam Abdurrahman Al-Akhdari ya rufe littafin shi da ita wanda aka fi sani da Akhdari. Wa in ila ziyadatin imamu qama faman ya'tamuhu aqsamu muhaqqiqun tifa'i ma yujibuha يجلس من سواه تابع بها وكل من خالف عمدا أبطلا أي فيهما كجاهل ما, ما أولا أي فيهما كجاهل ما أولا ما نمشي آه وإن إلى زيادة الإمام إذن هل لمن سيكا كوما bari mu fassara baiti yadda za a gane larabci wa in qama wa in qama sai ka dawo ka ce imamu ka yi ribas ke wa in kama ga can imamu in liman ya miƙe sai ka koma baya ila ziyadatin zuwa ƙara raka'a ta biyar da sallah mai raka'a ko ta uku da sallah mai raka'a biyu ko ta hudu da sallah mai raka uku to faman ya tammuhu aka samu mamunsa masu koyi da shi sun kasu kashi-kashi Eh, kashi na farko muhaƙiƙun tifa'i ma yujibuha wanda ya tabbatar da koruwar ma yujibuha abin da ke wajabta wannan ƙara raka'a ɗin shi ya tabbatar da abin ya koru shi ne cikan sallah cikan sallah shi ke kore wajabta mai ƙara wata raka'a mana shi na da yaƙinin sallah ta cika raka a hudu ko? to mi zai malam ya jilisu to shi sai shi zama ne shi wa liman tawaye eh a nan bai halatta a bi liman saboda la ta'ata li makhluqin fi ma sayati eh ai shi ne sai shi zama ne man siwahu amma duk wanda bai da yaƙinin koruwar ma yujibuha shine allazi ya shukku aw ya zunnu aw ya tawaham eh kaga dai babu yaƙini to malin ce tabi'un biha to shi sai ya bi maka eh ko kamar da mun ka fara ko shi sai ya bi liman tunda bai da yaƙinin sallah ta cika na farko ya rabu da liman ya tabbatun liman na biyu shi bi liman to wa kullu man khalafa amdan da na farkon da na biyu kowannen su duk wanda ya saba abin da an kace shi amdan da gangan abbala ya lalata sallah shi bai yaƙini an ce shi mi shi zama ne to sai bi liman ya lalata sallati eh saboda ya ya taimaka ma a yi samun Allah shi shi kuma wanga an ce shi biliman wanda bai da yaqini allazi yashuku aw yazunnu aw yatawahhamu sai ibe liman ya zama ni to shi ma ya lalata sallati ai fihi ma ana nufin wato a cikin su su su biyun nan da mai yaqini da aka sensa to shi ne fihi ma yana koma zuwa gare su na uku ɗinsu ka jahilin kamar wanda ya saba saboda jahilci eh shi ya san sallah ta cika amma bai da ilimin cewa zama ake yi ba a biyan lima bai ce makaranta an karantar da shi ba sai zama ne kuma ma awwala kuma da an ka tambaye shi bai tawili bai kawo tawili ba to shi ma sallah ta lalace kamar yadda an kaɓata ta wayancan da sun ka saba da kaga a nan jahilci ba hanzari ba ne domin haƙƙinsa ko shi tawili ko kuma shi mi ko kuma shi bi yawwa ko shi zama ne to ko guda bai yi ba jahili ne to wa in yakun sahwan a adal mu'tasi to sai na hudu shine wanda ya saba eh da mai yaqini ya saba amma sahwan ko kuma mai shakka ko kwankwanto eh ko zato ko wahami ya saba amma sahwan al-mu'tasi mai koyi da liman aiwa in yakun almu'tasi in shi mai koyi da liman ya saba abinda an kace shi sahawan kuma bisa raukanuwa ba da gangan ba ko to a ada ya sake bi raka'atin amma ya kawo raka'a shi wancan wanda ke shakka akan sallah ta ce ko bata cika ba ko yana zaton sallah ta cika ko bata cika ba ko yana wahayi to sai saba ya ƙi biyan liman game da mun ka ambata a baya to in yayi zama ne ya saba shi ake magana nan an gane yawwa ba wanda ya bi liman sahawan ba shi wannan ba a neman sai zo da wata raka'a tunda dama tare an ka yi shi da ita an gane a ana maganar wanda an ka ce ya bi liman haƙƙin sai ya bi liman kuma ya ƙibi kuma ƙin biyan nan da ya yi ne sahawa an gane wannan ko to a a daga raka ce shi abin da ake so in liman ya sallami sallah kashe sallami shi tashi shi ne ya kawo ta raka a wannan raka da liman da ya yi ba da shi ba sai ya yi kabliya daga ƙarshe ko eh shi ne ita ya nuha ita garka'ar da an ka ce a zo da ita lijalisi ga wanda ya zama nai kuma an ce shi biliban da shi ake shi shi kadai ake magana ana ba wanda ya biliman ba don ka a caku da al'amuran an gane tun da haƙƙin sa shi bi shi biliman sai ɗibiyar liman to yanzu in liman ya dawo ya sallame sallah bai da dama ya sallame sallah don in ya sallame sallah ya yi ya sallame sallah bisa ga kwankwanto kuma ƙa'ida ce a wurin malamai duk wanda ya sallame sallah alhali yana shakka kan cikanta ta cika ko bata cika ba sallah ce ta lalace to kun ji abin da ya lalata mai sallah to shi yasa limamin sana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya miƙe ya kawo raka sannan ya yi kabliya sallah dai ta inganta in qala min ba'di salami qumtu amma in ya yi sa'a shi mamun nan ƙala limaminsa da an ka sallami sallah sai ce to jama'a min ba da salami bayan ya sallami sallah sai ce ƙuntu abinda ya sa kun ka gana tashi zuwa ga raka'a ta biyar to na tsayu ne limu jibin saboda abinda ya wajabta a ƙara raka'a ne shine wani na da su raka'o'in guda hudu suka samu to wannan na kasu shi yasa ni ga ya waje ba in tashi in ƙara wata raka'a ina misali fatihatan asqattu akwai raka'ar da ban karanta mata fatiha ba musamman wannan yana baruwa ga limamai irin sallolin da ake asarsawa azhar la'asar to wannan yana faruwa to in liman ya yi raka'a bai karanta fatiha ba kuma ya riga ya ɗago daga rukun wannan raka'at an ga to raka'at ta lalace kuma mahallu tadaru fata. yanzu labudda dole sai ya zo da wata raka'a madadin me madadin wacce to an gani mai ya raka'a hudu madadin ya zauna sai haga ya miƙe eh to su masu shakkar ga sai sun kame shi da masu zato da masu wahimi da an ka sallami sallah sai lima ya ce to jama'a dama na miƙe ne saboda fatiha abban ya garaka a kaza ba ko ta ƙarshe ko ta uku to anan sai su tashi su kawo raka'o'i wa'anda ba su bi shi ba su masu mi yawa masu yaƙinin ta cika tun da dama su an ce su zauna yawwa domin me akwai dalilin da yasa a ƙara ta kenan ba haka ɗaya na ya ƙara raka ba dama shari'a ta neme shi ya zo da ita to su waɗanda da ba su bi shi ba sai sun tashi sun maimaita wannan raka dama ta lalace yawwa daga ya jiya da ita to ba shi Allah kenan yana da kyau liman shi bayani in ya sallame sallah sai shi bayani don me wayanda ba su bi shi ba su san matsayin sallarsu eh amma inda sallar suke inganta ba sai sun ƙara raka ba in ya ce yana tunani yana tunanin sallar ba ta cika ba shi yasa ya ƙara su kuma sun ka ce amma muna da yakinin sallar la ya lautaki amma in ya tabbatar da cewa ya yadda rukuni to dole sai sun kawo wannan raka'at musamman kaga karatu ne na asirtawa kaga babu wanda zai karyata shi baka cewa a liman ni na shi da kai fatiha da zai a ce yo shi kaji sahat sallah ta inganta liman yalzamuhu ittiba'u ka gani ga wanda ya zan wajibi ya bi shi shine mai shakkar ta cika ko bata cika ba sai ya bi shi muttabi'an kuma ya ittiba'uhu muttabi'an wato ya zamo mai halin biya ga limaninsa ana sallami sallah sai liman yace to jama'a ga dalilin da yasa ni kara raka to su dama ba su da matsala eh su sallar su ta riga ta abin nan tunda dama an yi ta da su amma waɗanda ba a yi ta da su ba to su tashi su kawo ta tun daga dalilin da ya sa liman ya ƙara raka to wannan shi ne to kaga sallah kenan ko
ka gairihi kamar inda sallan nan ke inganta ga wani wanda shi ba a wajabta mai biyan liman ba shine mai itikadin cewa sallah ta cika ma ta'a kuma sai ya kiwa liman da'a ya ki biyan liman sai ya zama ni ne to shi sallah ta yana inganta da sharadi musabbihan idan yawa liman tasbihi eh tunda dama can farko mun ce shi mai yawa to sai wa liman tasbihi sai ki dawowa shi liman to tunda yana da yakinin sallah ta cika sai shi ne sai shi zaman ne wa nafiyan da liman ya sallame kuma sai ya kore mujibahu abinda ke wajabta ƙara raka'at eh sai ya tambaye shi ya ce imamu ya an kai na yi ma tasbihi ko ban ka dawo ba ya ce to kwankwanton ne kamar sallan nan ba ta cika ba a wato a shi wanga kai wa nafiyan shi mamun ya kore abin da ke wajabta sallah ya ce ni wa imama ina ganin sallan nan ta cika shi yasa ban bi ka ba an gane shi kuma liman ya ce to gaskiya dalilin da yasa ban yi wannan raka'a ba a ina tunanin ta cika ko bata cika ba shi yasa ni tashi tsaye don in kammala wannan raka'a ne to da shi liman da waɗanda ba su bi shi ba duk sallar su ta cika amma da sharadi in sun yi mai tasbihi eh kamin ya miki in kuma sun ka kyale shi dai ba su yi mai tasbihi ba to su ma sallar su ta baci su ma sallar su ta baci yawwa in kuma ya riga ya bayyanar da abin da ya wajabta dole sai an ƙara raka'a nan to su ma dole su tashi su ƙara wannan raka'a kamar yadda aka ambata a baya ka tabi kamar wanda ya bi liman kuma haƙƙinsa shi zauna amma sai bi liman da an ga tambaye shi me yasa ka bi liman mu'awwili sai kawo tawili sai ce to ya an ce inna ma ji ila libaru li yutamma bi eh ni na san tabbas sallah ta cika amma dai eh ga yadda nan makale eh mu'awwilan wujubahu sai tawilin wajabta wannan ƙari to shi ma sallah ta yi ne ta tabbata amma in bai tawili ba to bai da sallah bai da min bai da sallah tun da dama an ce kashi bi shi amma in ya bi shi bisa tawili to sallar ta inganta duk da kuma an wajabta mai cewa shi zama ne lagayu sallah ba ta inganta ga mutanen da ba waɗanda da mun kalisa ba haka ba iya waɗanda ka ji mai ma bayani to su sallar su take tabbata ma'ana ban da wasu duk wanda baka ji mun faɗa ba cikin mamun nan to bai da sallah shine ma'anar lagayu wal hasilu abin da yake tabbatacce anna suwara wannan fuskoki bi kulli ma marra a cikin duk abin da ya gabata a baitocin baya samaniya tura ana kallon su fuskoki guda takwas ne kamar yadda muka shimfiɗa su a tun farko na farko wafaka kullun fihi surata ne wafaka kullun da mai yaƙini da mara yaƙini kowa ya yi abin da shari'a ta ce shi kaga fihi surata ne akwai sura biyu ke shi wanda an ka ce zauna ya zauna wanda an ka ce bili mai ya bi kaga an samu sura nawa sura biyu kenan to khalafa amdan kowannensu ya saba da gangan shi wanda an ce shi zauna sai ya saba ya biliman da gangan wanda an ce shi biliman sai kibe ya ce zaman ne da gangan to shi ma fihi isna tani akwai surori guda biyu can ga biyu na ga biyu hudu kenan surori guda biyu na farko sallah ta inganta amma waɗanda surorin sallah ta lalace mun karanta shi na gaba khalafa sahawan kowannen su ya saba bisa mantuwa da shi mai yaƙinin sallah ta cika da mai kwankwanton sallah ta cika ko to an yi bayani ko shi ma fihi aidan tani akwai fuska guda biyu sun zamo shirki tunda muna da hudu can eh shi wanga da an ga ce ya bi liman ko sai ya manta bai bi shi ba bisa ni bisa bisa mantuwa aka ce sallah ta ta inganta amma da sharadin me shi kawo raka'a in ya kawo tawili ya kawo raka'a guda Mm. ya kawo raka'a guda Mm. idan liman ya tabbatar da abin da ya wajabta ƙari an gane in kuma liman bai tabbatar da abin da ya wajabta ƙari ba ya zo da tawili a jahili shi ke tawili shi ne yana nan zuwa an gane shi dole sai ya kawo raka yawwa in kuma shi wancan da aka ce kai ya bi liman sai ya manta ya bi shi to shi ma aka ce sallar shi ta inganta kuma babu abin da zai kawo eh shi mai biya wanda aka wajabta mai biya ya kibi an yi shi raka wanda aka wajabta mai zauna ya manta ya bi shi sallah ta inganta kuma babu abin da zai khalafa ta'wilan fi hisnatani kowanne daga cikin su ya saba amma bisa tawili shi mai yakinin nan mai yakinin sallah ta cika an ce shi zauna ko sai bi aka ce me yasa ka bi yace inna ma ju'ila al-imamu li yutamma eh to babu komi sallah ce ta duk da ya saba ko ko kuma a an ce shi bi sai ni sai ya kebe aka ce me yasa baka bi liban ba yawwa ko sallah ta cika to kaga ya tawili don tawili da yi to shi ba sallah ce ta inganta to shi ne in ka hada a tsorin yawwa takwas ke bibi sau hudu ko to masha Allah to sai masu buki shi za a magana a kansa ma'ana masu buki bai samu kila ko raka a guda ta farko ko ta ko bi ko bi ko ya dai samu wani sashi na sallah bai samu wani sashi kuma ga liman ya miƙe zuwa ga tabiya to sai ya to shine ma da yace lam tujzi masbuqan bi zaidiha ulim ko alim بزيدها عالم هل أجزأت إن علمه به علم to lam tujiz masbukan ba za ita wannan raka'a da liman ya ƙara ba ta isamma masabuki bi zainiha alim in dai shi masabuki yana da ilimin cewa ƙara ta aka yana da ilimin cewa ƙara ta aka wato ya zo a yi raka'a ɗaya ba da shi ba sai aka yi ta biyu aka yi ta uku da shi aka yi ta hudu ko sai limayin miƙe zuwa ga ta biya kuma sai ya bi shi to ko ya bi shi a yakin banza na hai wa'in nan raka wa'in dai da aka yi suna yau su an lashi kenan waccan yau ba kuma waccan da aka yi ba da shi ba sai ya kawo ta bai cewa tun da na bi liman sai ta zama madadin a bayan haka saboda ni raka'atul sahwi ce ba ta wakilta wanda tabbas bai yi ba eh da Allah ya jiwa a wajen tafi ko kuma a akwai saɓani wai hal ajaza'at shin raka'an nan da liman ya ƙara tana isan mamamu in ilmuhu bihi udin idan zan an rasa iliminsa shi ma bai da ilimin liman ƙara ta da gangan ko ba ƙari ba shi can yana da yaƙinin ƙari to nan shakka shi kai shi wa shi masa buki shin raka a gada liman ya ƙara anya ta biyar ce ko ta hudu ce to a nan ma raka ba za ta isan masa ba ko za ta isan masa auyen tafi ko ko koruwar isar raka'a din ya tabbata an gane to an samu sabani wasu ce tun da bai da yaƙini to hukunci ne hukuncin na farko raka'an nan ba za ta isan masa wasu ce a'a ta isan masa tun da ne bai da tabbacin cewa ne da ganga an haƙara ta an gane ko yawwa to amma shine in ajma'u idan mamun gaba ɗaya suka yi ijima'i fil an a wannan lokaci alantifa'i mujibin akan wato koruwa abin da ke wajabta ƙari an gane a kaulani to na akwai maganganu guda biyu ga shi masabuke ma'ana raka'an nan da liman ya ƙara su mamu duka sun yi ijima'i kan cewa ƙari ce duka amma shi masabuki yana shaka amma duk sauran mamu da aka fara sallah da su tun daga farko har ƙarshe dukkaninsu sun yi ijima'i kan cewa raka'an nan da liman ya ƙara ba mutum shi kuma sabukin nan yana shaka shin raka'ar za ta isa masa ko ba za ta isa masa shi ne ma ce kauna ne yanzu zai dogara ga ijima'in nan na mamu ko ko zai yi shi ba da shi wasu sun ce za ta isa masa wasu sun ce ba za ta isan masa ba kenan in mace za ta isan masa in raka uku ya samu ya bili ba an kayo shi kenan sallah ta ta cika in kuma mun ce ba za ta isan masa ba to yi mai sallah ne sai ya yi sai ya tashi ya kawo ta ba sha Allah to shi ne sai fuska ta biyu lam yujmi'u amma in ba su yi ijma'i ba wasu sun ce ƙari ce wasu sun ce ba mi ba ƙari ce ba to nan kan tuji zai uhu muttafaka nan don malamai sun yi ijima'i kan cewa za ta isa masa tun da akwai masu ra'ayin cewa ba ƙari ba ce akwai masu ra'ayin cewa ƙari ce yawwa can da an ga yi saɓani saboda dukkanin su sun haɗu a kan cewa raka'an nan babu ta babu mujibi ba ta da mujibi babu abin da ke wajabta a ƙarata nan kuma sun samu saɓani an gane wasu ce ƙari ce wasu kuma su ce a'a ba ƙari ba ce to a nan ɗin malamai su yi tufaki kan cewa raka ta ishe shi kenan wannan fuska guda kaɗai take isassa duk sauran fuskokin saɓani ne na malamai awalam ya ko kuma shi liman da ya sallame sallah bai faɗa ba bai faɗi abin da ya wajabta ƙarin ba kawai da aka sallami sallah sai ce shakka nake eh ganin ni kamar sallah nan bata cika ba shi yasa ni tashi ni ƙara ni ƙara wannan raka'a ne amma ma mun sai suka tabbatar da cewa sallah ta cika to nan ma an samu ittibaki kan cewa raka'a za ta isan masa shine ko a to ba ita bace aw lam yaqul ma ajaza athu mutlaqa ya gaba wancan magana ko kuma da aka sallame sallah liman bai faɗi abin da ya wajabta ƙarin ba bai ni bai faɗa ba bai kawo dalili ba bai ce ya bar fatiha ba ko ruku ko wani abu wanda dai an na rukuni to ma ajaza atu mutlaq anan kan raka'a ba za ta isan masa ba tunda babu tabbas eh raka'a ba ta da tabbas kenan ko liman ya kara ta yi an da sallame shi masa rukin nan to ho bashin nan da aka bi ne sai ya kawo shi eh tun da liman bai faɗi mujibi ba sannan ma mun ko su samu ittifaki ba amma in ma mun sun samu sun samu ittifaki kan koruwarta to an samu sabani in ra'ayin sa ya kasu kashi biyu shi ma an samu ittifaki inda kuma liman ya tabbatar da cewa a bai faɗi cewa ga abin da ya wajabta ƙarin ba bai kawo mujibi ba na shi ƙari to a nan ma ajaza a cikin mutulaka ba za ta isan masa ba sawa'u yana da yaƙini shi ne ma'anar mutulakan shi masa gobe ko bai da yaƙini tun da dai mamu bai kawo ba to ya tun da dai liman bai faɗi mujibi ba ya zama wajibi gare shi ya tashi ya ƙara wannan raka to sai tari rukunin fata min kal'ula lam tujzihi za'idatun fil aula ba fil ula ba ne fil aula to sai matsala ta gaba tariku rukunin wanda ya bar wani rukuni min al'ula daga raka a farko fata kuma mahallu tadaruk ya kubci ya riga ya taso daga hmm? daga me daga ruku an gane yawwa masabuki ne da aka zo ko kuma mamuni baro ba da misali na mamuni an zo an yi raka a ɗaya an yi biyu an yi uku an yi ta hudu to ta hudu ɗin sai yan manta kila bai yi wani rukuni ba ko kuma ta uku ko ta ko ta biyu ko ta ɗaya akwai rukunin da bai bi cikinsu kuma mahallin ya dawo ya riskar da wannan rukunin ya wuce to kaga ya zama wajibi shibiri shibiri ne sai zan wannan raka a tayi ne ta lalace ko to yanzu saɓani na malamai shi yanzu sai ga liman shi kuma ya ƙara raka a tabbiyar to shi wancan da ya yadda rukuni a wata raka'a daga cikin raka'o'i shin raka'a ga ta ƙari ta isan masa ta tsaya madadin waccan da ya yadda rukuni ko ba za ta tsaya masa ba an gane ko to shine mala ya kawo ra'ayi cewa lam tujizi za'ilatu wannan raka'a ta ƙari ba za ta ishe shi ba fil aula kasancen da ya fi dacewa idan akwai wani kauli ba su ganin cewa za ta isan masa amma dai magana mafi inganci ba za ta bi ba za ta yi san masa ba kenan liman in ya sallame ya gama kare-karen da shi kai to zai tashi ya loro wata raka a madadin waccan da rukunin ta yi yawwa kila ta ɗaya ce a bai samu yin ruku'u ba an gaje ya same shi ko an bace shi dalilai dai kamar da aka ambata a baya kuma sai ya ji tsoro iya ce shi shi liman zai kulla ta biyu to sai aka ce shi ta mutum ruku'u shi sauri shi bai liman to yana yana biyan lima aka yi raka a kuma ga liman ya miƙe ya karu wata to bai cewa waccan hazihi bi tilka a eh to wannan shine insha Allah karshen alfusul ko yawwa don haka sai mu bar khatima kamar yadda muka faɗa a farkon darasi daura a yi muraji a baitocin sosai a fahimci matsalolin saboda matsala ce wadda tana yawan aukuwa a masallatai insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya taimake mu a in tabbatar komawa mu ya tabbata to sai sanda aka sake sanarwa kuma za a dawo sai a sai a karasa littafin kuma a sa shi sullan guda ta din subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته